سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shekara 1446 hijira ta manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 25 ga watan tara shekara 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasinmu na sharhin al'arba'un nawawi wanda a sheik muhammad sali al'ufaimin alaihi rahmatullah ya wallafa uwa idan ba a manta ba a wancan darasi da ya gabata malam ya ɗauko bayani game da abin da ya shafi faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli a wannan gaba mala yake ce mana bayani abin da ake nufi da hijira da kuma ma'anar a jingina hijira zuwa ga Allah da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam من tsaya daidai gaba da mala yace aljawabu amma shakhsuhu sallallahu alaihi wa sallam fala walidhalika la yuhajaru ila almadina min ajli shakhsi rasul sallallahu alaihi wa sallam zamu tashi daidai gabar da mala yace nadhiru hadha qawluhu ta'ala mala yana so ya fito maka da ma'anar faɗin annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi a cikin hadisin da ya ce faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijirarsa ta kasance dan Allah ko zuwa ga Allah da manzansa mala ya ce to me ake nufi da zuwa ga Allah zuwa ga manzansa shi ne mala yake kokari ya fito mana da ma'anar abin fili shi ne ce kwatankwaci irin wannan faɗi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi shine zo a cikin alkur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa'in tanaza'tum fi shay'in idan kuka yi jayayya a cikin wani abu farudduhu ilallahi war rasuli to ku da abin zuwa ga Allah ku kuma mai da shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga farudduhu ilallahi war rasuli ya yi daidai da faman kanat hijrayar tana cikin suratul nisa aya ta 59 Allah subhanahu wata'ala yace ya ayyuhal ladina amanu atii'u Allah wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum ya ku waɗanda kuka yi imani ku yi wa Allah biyayya ku yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam biyayya sai Allah madaukakin sarki ya ce wa ulil amri minkum da kuma ma'abota al'amari daga cikinku malamai suka ce abinda ake nufi da ulil amri su ne al'ulama'u wal'umara su ne malamai da kuma shugabanni to sai Allah maɗaukakin sarki ce fa'inta na za a tumfi shay'in idan kun yi musu ko jayayya ko kai kawo a kan wani abu wannan ya ce kaza ne daidai wancan ya ce a'a kishiyar wannan abin shine daidai sai Allah maɗaukakin sarki ce farudduhu ilallahi to wannan abin da kuka yi musu da jayayya akan nasa ku mai da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ku mai da neman fahimtarsa neman sanin ma'anarsa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki war rasuli ku mai da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Bala ce ilallahi da'iman abinda ake nufi ilallahi shine ko da yaushe Allah maɗaukakin sarki yana nan ko da yaushe Allah maɗaukakin sarki baya gushewa saboda haka duk lokacin da aka samu jayayya a lokacin manzon Allah ne tsira da aminci su arsa bata a gare shi bayan komawar annabi ne tsira da aminci su arsa bata a gare shi zuwa ga Allah duk idan al'amari ya tashi za a koma ne zuwa ga zuwa ga Allah madaukakin sarki komawa zuwa ga Allah shine komawa zuwa ga maganar Allah subhanahu wataala ma'ana idan aka yi musu da jayayya akan wani abu to a ɗauko alƙur'ani ya zama mai hukunci tsakanin abokan jayayya guda biyu wa ilar rasuli amma kuma abin da ake nufi da komawa zuwa ga manzon Allah mala ce nafsihi fi hayatihi ai a koma zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan kansa lokacin da yake rayu idan sahabbai wata husuma ko hatsaniya ta faru tsakaninsu ko wata jayayya ta faru tsakaninsu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cikin su kaga abinda bahaushe yake cewa kaya ya tsinke a gindin kaba sai su ɗauki wannan musayyata su ko jayayyata su kai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi duniya fa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga babu dama a ɗauki irin wannan a kai wajensa sai dai mai kuma sai dai wajen sunnarsa sallallahu alaihi wasallam ɗan uwa na fata an fahimta da ake nufi da sunnarsa shine hadisai da ya bari ingatattu eh sai mu duba mu ga wannan abin da muke musu a kansa manzon Allah ya magana a kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi eh annabi yayi magana sai mu duba sai mu warware mu sayyan mu da jayayyen mu karkashin hadisi da faɗin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala yace wa ila sunnatihi hakanan za mu koma zuwa ga sunnarsa ne ba'da wafatihi bayan annabi ya bar duniya yayi wafati kenan faman zahaba min baladin ila baladin mala yace wanda ya tafiya daga wani gari zuwa wani gari li ya ta'allama alhadisa dan kawai je ya koyo hadisi yayi ilimi fa hadha hijratuhu ila Allah wa rasulihi to wannan hijrarsa ta kasance zuwa ga Allah kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga Allah yayi ta ne dan neman ladan Allah madaukakin sarki zuwa ga manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ne dan taimakon addinin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi tare da manzon Allah din wannan shine abin da ake nufi malai cewa man hajara min baladin ila baladin limra'atin yatazawwajuha amma wanda aka yi rashin sa'a shi yayi hijirarsa ne daga garin su zuwa wani gari ko daga wani gari zuwa wani gari kawai don wata mace da yake so ya aure ta ma'ana ya kulla aure ko sun kulla maganar aure tsakaninsa da ita sai kasance kuma wani abu ya gifta ita matar ta bar garin da take ta koma wani gari saboda ka sai hijira daga garinsa ya koma garinta don ya samu aurenta to kaga wannan yayi hijira ne dan me dan auren mace ko da ko wannan garin a lokacin hijira zuwa gare shi din hijira ce da Allah ya shar'anta amma shi a cikin zuciyarsa yayi ne dan me dan ya je ya samu maradinsa shine auren wata matar da yake so to wanda ya hijira saboda wata mace dan ya aure ta bi an khatabaha wa qalat saboda ya tattauna da ita al-khitbatu shine neman aure zance shine al-khitbatu a larabci malace bi an khatabaha saboda ya tattauna da ita tace masa wa qalat tace masa la atazawwajuka ba fa zan aure ka ba illa idza hadarta ila baladi har sai idan zaka iya tashi daga garin ka daga nasa garin ya dawo garinta don ya aure ta to shi kenan babu wanda zai ce ya yi sabo babu wanda zai ce ya yi ba daidai ba amma dai idan a lokacin ana hijira don Allah zuwa garin wannan hijirar da ya je ya samu wannan matar babu ladin da zai samu a wajen Allah maɗaukakin sarki don ba don Allah yi ba don waye don waccan mata da zai samu kun ga akwai ɗayan biyu in ma dai ya samu wannan mata shi kenan ladansa in ma kuma ya bi babu in ya je din mata ce ta canza ra'ayi yanzu ba za ta aure shi ba kaga yayi bi babu kenan yawa malai ce fa hijratu ila ma hajara ilayhi to anan wajen kaga hijirar da yayi sakamakon sa yana ga abin da ya hijira domin sa me ya hijira domin sa dan mace dan dukiya dan wani abu duk abin da ya hijira domin sa idan ya samu shikenan idan dan kulla wani kasuwanci ya hijira daga garin sa ya koma wani gari idan ya samu kasuwancin ya tabbata ya samu riba to wannan shine ladansa ladansa zai tsaya ne a duniya ba zai tsallaka zuwa lahira ba idan dan mace ne ya same ta kaga shi ma wannan ladan duniya ne kawai haka duk wani abin da yake gharab ne min aghrabid duniya wani abu ne na duniya kawai da zai samu to iyakacinsa duniya kadai amma wanda ya hijira dan Allah dan raya addinin Allah dan ya gudu da addininsa dan ya tsira da addininsa ya koma wani gari to wannan idan ya je garin ya hijira dan Allah zai iya kuma dacewa a lokacin ya samu kasuwancin ya samu macen ya samu kuma duk abin da baya tsammani kaga nurin ala nurin kenan eh kaga ya samu riba biyu to wannan shine amma hijirarsa ta abin da ya assasa niyyar tasa akai shine abin da ya lalata masa aiki shi sa tun farko yan uwa idan zamu yi aiki mu sanya kyakkyawan niyya a cikin aikin mu eh ka sanya kyakkyawan niyya a cikin aikin ka sai kaga sakamakon wannan aikin naka Allah ya baka riba biyu ka samu ladan wannan aikin kuma Allah ya baka wani abu na duniya da baka tsammani ma a cikinsa Allah subhanahu wata'ala ya samu dace bala yace fa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha wanda duk ya hijira li dunya dan duniya yusibuha da zai sami ita duniyar bi an alima anna fil baladi al fulani tijaratan rabihatan saboda ya san a garin kaza shine baladul fulani garin kaza akwai wani kasuwanci rabi hatan mai riba e ana samun riba mai yawa a garin ke samun riba min ajali ayyar baha ya tafi wancan garin ne kawai don ya samu riba mala ya ce fahaza hijiratuhu ila duniya yusibuha to kaga wannan hijirarsa kawai ta taƙaita ne don duniya da yake ƙoƙarin samunta da yake ƙoƙarin kaiwa zuwa gare ta walaisa lahu illa ma arada malai ce ba shi da komai a wajen Allah maɗaukakin sarki sai abin da ya nufata me ya nufata samun duniya idan ya same ta shikenan kamar yadda muka ambata an bai samu ba kaga yayi bi babu wa idza arada Allah wa idza arada Allah malai ce wa idza arada Allah azza wa jalla idan kuma Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ma ya so Allah ya hasila ala shay'in shi wannan mutumin da ya hijira dan ya samu duniya don ya samu kasuwanci don ya samu mace Allah ya ga dama Allah ya hasila ala shay'in Allah ya kaddara ba zai samu komai ba ko da ya hijira ya tafi wancan gari don ya samu duniya din Allah ya kaddara cewa ko ya je ba zai samu duniyar ba mala ya ce to lam ya hasila ala shay'in ba fa zai samu komai ba ko da ya je ma'ana dama can a ƙudurarsa Allah maɗaukakin sarki ya kaddara cewa idan ma ya tashi daga garin da yake ya je wancan gari da ya hijira ba dan Allah ba dan ya samu wani abu na duniya Allah ya kaddara ba zai samu ba to ko da ya je kuma zai karashe fafutukarsa ne ya dawo ba zai samu komai ba kaga babu ladan Allah madaukakin sarki babu duniyar da ya nema kuma na kasuwanci ko mace ko abin da ya kama da duk Allah ya hana shi qauluhu rahimahullahu ta'ala mala yace fadin malan Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama da ya ce, Rawawul imamal muhaddisaini a imamal muhaddisaini malamai guda biyu shugabannin masu rawaito hadisi. Imamal muhaddisina malamai guda biyu masu rawaito hadisi shugabanninsu jagororinsu su suka rawaito wannan hadisi. Suwa yake nufi sai ya ce ga su Abu Abdullah na farko shine baban Abdullahi, Muhammad ibn Ismail shine Muhammad ɗan Ismail ibn Ibrahim ɗan Ibrahim ibn al-Mughira ɗan Mughira ibn Bardisbah ɗan Bardisbah al-Bukhari shine Imam al-Bukhari wannan sanannen malami na addinin musulunci Muhammad ibn Ismail al-Bukhari shi al-Bukhari ɗin garinsu ne nisba ce zuwa ga garinsu Bukhara eh nisba ce aka jingina shi zuwa ga garinsu to shine mutum na farko mala yace min bukhara wa huwa imamul muhaddisina ya ya samo asali daga garin bukhara wanda shi imamul bukhari shine shugaban masu rawaito hadisi wannan lakabi da ake ce masa imamul muhaddisina ko a ce masa amirul mu'minina fil hadisi sarkin muminai na duniya gaba daya in dai a fannin rawaito hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam imam al-bukhari kenan wato wata rana imam al-bukhari ya je ɗaya daga cikin garuruwa sai malamai waɗanda suke jin labarin imam al-bukhari suka ce bari mu gwada shi sai aka samu malamai ɗari kowanne malami sai ya ɗauki hadisi guda ɗaya kun san hadisi ɓangare biyu ne ko akwai sanadi akwai mai matani haka ne sanadi shine a ce qala haddathani wane qala haddathani wane qala haddathani wane har a zo kan sahabi ko sahabi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam to nan magana ta manzo Allah ita ce ake ce mata matani wancan kuma jerin gwanan silsila din wannan chain din ta mazaje ita ake ce mata me isnadi ina fata an gane to sai aka samu mutum ɗari kowa sai aka ba shi hadisi guda ɗaya da isnadinsa da mataninsa amma kun san abin da aka yi sai aka takuɗa sai aka ɗauki isnadin wannan hadisin sai aka ba wancan sai aka ɗauki matanin wannan hadisin sai aka ba wancan sai aka takuɗa abubuwan Allah sa kun fahimce ni aka takuɗa abubuwa aka ce za a gwada Imam Bukhari ne za a masa al-ikhtibar jarrabawa ana yi dama Imam Bukhari da ya zo aka ce to ai ga malamai can suna jiran ka an zazzauna eh kowa yana so ya baka hadisi dan ka tantance masa shi saboda haka mutum ɗarin nan suka zauna Imam Bukhari ya zo ya zauna saboda haka sai suka fara ardin hadisai suka fara kawo hadisai wannan sai ce qala haddathani wani qala haddathani wani qala haddathani wani in ya gama sai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai kawo hadisi sai Imam Bukhari ya ce la arifu ban san wannan hadisi ba wancan ma ya kawo nasa kala haddasani wani kala haddasani wani idan ya gama ya ce ban san shi ba duk daren sai da suka gama ya ce ban san shi ba yace to amma yadda al'amarin yace yake shi ne yace kai wane matanin isnadin da ka kawo kai kuma wanda ka kawo matanin sa ga mai shi sai ya dauka sai ya jona duk daren sai da kowanne ya dauki dan uwansa ya jona a lokacin ake masa lakabin amirul mu'minin fil hadith wato ka san mala aikin ba na wasa bane haddace hadisin ba kaɗai aka baka da shi an haɗa ka da aiki kawai yanzu a baka wannan hadisi arba'un hadisi guda arba'in a ce amma ka sati guda ka je kulle kanka ka haddace za a karɓi hadda kaga an haɗa ka da aiki to amma su ba hadisin kaɗai suke haddacewa ba duk wannan mazajen kowa sunansa a kansa yake kuma ba zai ɗauko maka isnadin wannan hadisin ya sa ya sa wancan ba a'a daidai kowanne hadisi akwai isnadin sa ka zai ɗauko maka ya jera masu shi sa sun yi an yi karatu an gama shi yanzu kala ake yi kawai eh kala ma kuma mun tsaya bacci da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace wa muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushairi an-nisaburi fi sahihaihima yace sai mutum na biyu shine imam muslim shi kuma sunansa na gaskiya shine muslim ibn al-hajjaj ibn muslim al-qushairi an-nisaburi fi sahihaihima a cikin ingatattun littattafansu allazaini huma asahhul kutubil musannafa waɗanda littattafansu guda biyu da sahih bukhari da sahih muslim su ne mafiya ingancin littafin da aka taɓa wallafawa inda ya ɓangaren hadisi ne don su da imamul bukhari da imam muslim sharaɗi suka sanya wa kansu kamar yadda malam zai mana ishara a gaba alƙawari suka ɗauka kansu suka ce littafin nan da za mu rubuta duk hadisin da bai inganta jingina shi zuwa ga manzon Allah ba za mu sashi a ciki ba sallallahu alaihi wasallam shi sa kai tsayen aka ce hadisi bukhari ya rawaito shi sai kaji an ce ai ba sai an tsaya ana cewa ya inganta ko bai inganta ba haka ne da hadisin da aka ce rawahul bukhari to ba ba bukata ka tsaya kana cewa ya inganta ko bai inganta ba a'a da an ce bukhari ya rawaito muslim ya rawaito shikenan amma duk wanda ba su ba duk wanda aka ce maka rawaito hadisin annabi to sai ka tsaya ka tambaya ya inganta ko bai inganta ba dole ne Allah ya musu rama waɗannan bayan Allah. Mala ya ce, ai, sahihul Bukhari wa sahihul Muslim. Malam yana nufin sahihul Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi na Umar ɗan Khattabi innama al'amalu bin ya zuwa ƙarshensa. Shi sa hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suke kuma asahhul kutubil musannafa. Kuma waɗannan littattafai guda biyu su ne mafiya ingancin littafi da aka taɓa wallafawa fi ilmin hadisi a cikin ilimin hadisi. ولهذا saboda wannan ne qala ba'dul muhaddisina wani sashi daga cikin malaman hadisi suka ce inna mimma inna mattafaqa alaihi hakika duk hadisin da bukhari da muslim suka hada a kansa kaja hadisi an ce muttafaqun alaihi eh hadisin da bukhari ya rawaito shi muslim ma rawaito shi dukkanin su rawaito shi to irin wannan hadisi mala yace la yufidu dhann faqad bal yufidu al-ilm to hadisi ne da baya fa'idantar da zato yana fa'idantar da ilimi ma'ana in aka ce baya fa'idantar da zato hadisi ne da ake da tabbas yaƙini a kansa yankash hadisi ne na yankash shakku babu babu babu shakka a kansa ina fata an fahimta ai dama ingantacce na a ingantaccen ma mafi ingancin ingantacce kenan eh shine kawai sh- akwai ilimin da ake ce masa ilmu zanni akwai ilmul yaqini ilmu zanni shi ma ilimi ne ilimi ne Allah madaukakin sarki ya yi wallazina amanu jitanibu kaseeran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni me ithm Allah ya ce ya kuɗin da kuka yi imani ku nisanci mafi yawa daga cikin zato sai ce wani sashi daga cikin zato laifi ne to tunda wani sashi daga cikin zato laifi ne wani sashi daga cikin zato me ba laifi bane an gane abin da nake nufi tunda aka ce wani sashi daga cikin zato laifi ne wa hadha yadullu anna ba'd adh-dhanni laysa ithmi wannan yake nuna mana cewa ashe wani sashi daga cikin zato ba laifi bane shi yasa akwai azannul rajihu akwai azannul marju akwai zato mai rinjaye shi wannan ana gina ana gina hukunce hukunce na fiqh da yawa akan sa akwai azannul marju zato wanda aka rinjaye shi shi wannan shine ba aiki da shi to idan ka ji an ce yufidu zann yana fa'idantar da zato ana nufin zannul rajih zaton da ake gina ilimi akan sa na'am eh eh wannan ba daidai bane gaskiya yana ɗaya daga cikin karin magana da bahaushe ya kamata ya gyara a ce zato zunubi ne ko da ya kasance gaske ba daidai bane wannan ba daidai bane mala yace wa sahihul bukhari sahihi muslim inganci in ka dauke su su biyun kowanne daban-daban wannan ga sahihul bukhari ga sahihi muslim to bukhari din ya fi muslim inganci tare da cewa dukkaninsu menene ingantattu ne to amma ka san ko da babba akwai babban sa ko to sahih bukhari shine yafi inganci sama da sahih muslim malaci li anna al-bukhari rahimahullahu ta'ala saboda imam al-bukhari Allah ya masa rahama يشترط في في في الرواية في الرواية أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه shi imam al-bukhari ya sharɗanta wajen rawaito hadisi lallai kowanne mai ruwayar hadisi sai ya haɗu da wanda ya rawaito hadisi a wajensa sai ya haɗu da shi zan mana bayanin wannan amma muslimun amma shi imam muslim alaihi rahmatullah Allah ya masa rahama fa yaktafi bi mutlaqil mu'asarati ma imkanin luqi kawai shi ya wadatu ne kawai da yiwuwar a ce kun yi zamani ɗaya da mutum shine imkanul mu'asara ya kasance zamaninku ya zo tare idan aka bibiya zamanin da kai da zamanin da wanda ka rawaito hadisi a wajensa kun yi zamani tare baya baya sharɗanta cewa lalle lalle sai ya samu tabbacin cewa sun haɗu tare abin da wanda yake nufi shine idan malami zai rawaito hadisi daga malaminsa zai ce qala haddathani wani ko akhbarani wani ko anba'ani wani daga cikin siyar na rawaito hadisi to idan ya ce haddasani fulanun wane ya bani hadisi imam al-bukhari baya karba ya baya da karba wannan hadisin sai ya tabbatar wanda kace ya baka labarin kun yi zamani ɗaya da shi bayan kun yi zamani ɗaya da shi kuma kun haɗu ka gan shi ya ganka an gane ka gan shi ya ganka kaga shi zai tabbatar da cewa kai karatu a wajensa kenan Allah sa an fahimta yanzu bari ba ku misali yanzu yaro yaro da yake misali ko kuma a ce mutum dan shekara dan shekara 60 ko 70 sai ce qala haddathani Sheikh Uthman ibn Fodi sai ce Usman dan Fodiyo ya bani labari Usman dan Fodiyo yanzu shekara sanar da mutuwa shekara sanar da mutuwa shekara bayani ake ta shekara saba'in a duniya ya ce kuma shehu dan fodiyo ya ba shi labari ana ya ganshi kaga sai dan a kabarin sai ya ganshi ko ba ya ta yiwu ba kaga me dalili ba su zamani tare ba ina fata an fahimta to amma yanzu mu dukkanin manan da muke cikin masallaci sai sai mu ce ni misali sai in ce qala haddathani Sheikh Ahmad Bamba Allah ya masa rama Sheikh Ahmad Bamba ya ban labari mun yi zamani da shi ko ba mun yi zamani da shi ba mun yi zamani da shi mun yi zamani da shi to abu na gaba shine shin ko da mun yi zamani da shi mun haɗu mun taɓa haɗuwa da shi za ta iya wa a ce mun yi zamani ɗaya da shi amma yana kaduna ina kano yana nijar ina kano bai taɓa shigowa kano ba ni ko ban taɓa shiga nijar ba an gane kaga mun yi zamani da shi a lokaci guda amma mun haɗu da shi ba ma haɗu da shi ba imamul bukhari ba zai da wannan ba zai karba hadisin a wajen ka ba wanda zai ce to ya ake gano wannan ne wannan wani abu ne na ba za ku ji kamar ana wani zarunta zarunta haka abu ne na ilimin hadisi eh mala ya kawo shi na shi sa muke tattaunawa suna gano wannan ne ta tarihi dan duk wani malami da ka sani ya taba rawaito hadisin annabi akwai tarihinsa waye shi ya sunansa waye mahaifinsa wacce rana aka haife shi tarihin haihuwarsa an rike su waye malamansa a wajen wa da waye karatu rihla ta sa ilmiya tafiye-tafiye da neman ilimi wanne gari da wanne gari je duk sai an sani gaba daya sannan wacce rana ya mutu kuma a wanne wata ne duk sai an sani to idan aka tattara na wannan aka tattara wannan annan za a gane cewa wani yayi zamani da wani ko bai zamani da wani ba wani a tafiye-tafiyensa yanzu Ahmad Bamba a tafiye-tafiyensa sai aka ga ai ya zo Kano ya zauna ma a Kano ya dade a Kano sai aka gani ma dan Kano ne akwai yiwuwar mu haɗu ko babu yiwuwa babu yiwuwa akwai yiwuwa a cikin tarihin karatu na sai aga cewa ai a cikin inda nake zuwa karatu akwai biyu ce wajen da ta amince ba shi kenan ba an samu haɗuwa kenan to imam al-bukhari sai ya samu tabbas irin wannan sannan yake karɓa hadisi a wajen mutum shi kuma imam muslim in ya samu labari kun yi zamani da mutum kamar yadda na ce muku Ahmad Bamba yadda muka yadda na baku labari mun yi zamani da shi zai iya karɓa hadisin ka tunda akwai yiwuwar mu haɗu da shi ko ba yiwuwa akwai yiwuwa ina garin Kano shi ma yana garin Kano ko da ban taba zuwa karatu ba akwai yiwuwar mu haɗu ko babu akwai yiwuwa to shi imamu muslim bai matsa sai lallai ya san na kawai sai ya saki Allah sa an fahimta to shi sa ruwayar bukhari ta fita muslim ƙarfi saboda shi bukhari sai ya samu tabbas kun haɗu da shi kai karatu a wajen sannan sai karɓa hadisin idan komai ka cika sharaɗi wannan ne baka cika ba zai karɓa hadisin ka ba sai kuma da shi gefe ba zai sashi a cikin littafinsa ba to shi sa hadisi hadisan bukhari sai ka kai matuƙa wajen inganci Allah ya masa rama shine abin da malai yake nufi malai ce wa illam yathbut wa illam yathbut luqihu ko da ko bai tabbata sun taba haduwa ba in dai akwai za su iya haduwa to shikenan wa qad ankara alama man yashtari liqa fi awwal sahih inkaran ajiban yace shi imam muslim ma a cikin sahihin sa farko akwai muqaddima da ya ta ilimi sahih bukhari idan ka dauke shi farko muqaddima ce mai kyau da yi akan abin da ya shafi ilimi na masalal hadis da abin da yake da alaka da hadisi karatu ne mai kyau to a cikin wannan muqaddima ta sa shi imam imam muslim yayi inkari ma akan wanda ya sharɗanta lallai sai rawi ya haɗu da rawi na saman sa sannan za a karɓa hadisin sa malam muslim yayi inkari mai tsanani akan wannan yace ai ba lalle bane malam yace yayi inkari mai abin mamaki فالصواب يتي أما تكاني دا الله أبن ديك دي دي ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى شين أبن دي إمام البخاري يفعل شين دي دي ما أنا هدور شين أبن دي فتبت دي سوى دي سنيا إن كنت سمد وانت سوى داك هدور تنادى تنادى أسلي أنه لا بد من ثبوت اللقي يتي با مكوا للي سي أنسى ما هدور تاسو لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم سيدي كما wani za ka samu ya fi ka ta wancan ɓangaren sai ka samu ta wani ɓangaren kuma Allah ya ɗora ka akan sa kafi shi shi sa wasu daga cikin malamai suka ambaci cewa yanayin siyaƙi muslim yadda imam muslim yake jera hadisai yake saƙa hadisansa yake kawo su a cikin littafinsa ahsanu min siyaƙil bukhari a nan kuma sun fi siyaƙin imam bukhari kyau ba fa inganci ba yan uwa kyau misali shi imam bukhari yadda yake yi sai ka samu hadisi guda ɗaya amma sai kawo shi a cikin babobi guda biyar guda shida a cikin littafinsa duk sun dace da babu imam bukhari haka yake yanzu zaka ja ce kitabu bada kitabu bada il wahayi littafin da ke bayani akan farkon wahayi sai kawo maka hadisi idan kai gaba ka zo daidai babin amma shi imam muslim idan zai kawo maka hadisi zai jeranta maka hadisai ne a cikin babi guda ɗaya zai kawo maka wannan ya kawo maka wanda yake bai kai shi wanda ya dan fishi yawa da kadan sai ya kawo maka ma hadisi da duk ya fishi yawa wanda zai zai ƙara bayani akan su gaba daya daga nan ko ba za ka ƙara ganin sa ba ƙarshen littafin ina fata an gane to shi haka ya haka ya abubuwansa kowanne akwai sana'arsa akwai yadda ya tsara littafinsa to in dai wajen iya jeranta hadisai ne imamu muslim hadisansa sun fi kyan jeri amma a wajen inganci fa a wannan kuma ba magana akai imamu bukhari ya fi malai ce li'annahu rahimahullahu ta'ala saboda shi Allah maɗaukakin sarki ya masa rama imam muslim kenan ya zukuru haditha yana ambatan hadisi summa ya zukuru shawahidahu wa mutaba'atuhu wa mutaba'atuhu sannan sai ambatan masa shawahid nasa da mutaba'a nasa hadisan da suke irinsa wanda suka dace da isnadinsa da wanda suka dace a mataninsa shine shine mutaba'a da kuma shawahid fi makanin wahidin a guri guda ɗaya kamar yadda ne bayani wal bukhari wa amma shi bukhari Allah ya masa rama yufarriqul hadisa zaka samu yana tsitsin hadisi yana a tsitsin hadisi ya kawo shi anan ya kawo shi a can ya kawo shi anan yana yin haka fa fi sina'ati a wajen iya sana'anta hadisi da jera shi sahihu muslim afdal littafin sahih muslim shine yafi wa amma fi riwayati amma wajen ruwaya wasiha da inganci فصحيح البخاري فصحيح البخاري افضل wannan kuma imam al-bukhari yayi fintin kauta wannan bangare sai malai ka mana wasu baituka guda biyu wanda malam imam suyuti ya kawo shi a cikin alfiyarsa alfiyarsa ta hadisi imam suyuti abdurrahman suyuti Allah ya masa rama yayi alfiya ta ilimin hadisi baiti dubu ne baiti dubu ne kawai ilimin hadisi ake wakewa eh ana ce mata alfiyatu suyuti ya kamata duk ɗalibin ilimi zai same ta kuma za ka iya ka haddace ta ya ce ta shajara ƙaumin fil bukhari wa muslim ladayya wa ƙalu ayu zainin tuqaddamu فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم yace wai tashajara qaumun wasu mutane sun yi mushajara shine sun yi musayya da jayayya an tattauna an ƙaru juna ilimi fil bukhari wa muslim game da bukhari da muslim ana suka yi musun waƙalu suka ce ai zainun tuqaddamu wai a cikin waɗannan mutane guda biyu wanne ne ba wanne ne ba amma waye kamata waye kamata a gabatar akan wani kowanne gwarzo ne kowanne bijimi ne akan kansa amma muslim da suke waye kamata a gabatar wanne yace bukhari wanne yace muslim fa qultu malin sudi sai ce nace musu ku dakata barin ba ku amsa bar na raba muku rigima laqad faqa al-bukhari sihatan yace in dai batun ake na inganci to wannan kuma imam wannan imam bukhari yana gaba ba shi da sa'a kama faqa fi husni sina'ati muslimu kun kuma ana bayani akan husni sina'a kyawun in kyawun saka hadisi da jeran hadisi yace to wannan kuma imam muslim shine gaba kowa aban masa fannin sa shikenan musu ya kare sai ai shiru kawai ina ba ta fahimta malai faladifu idan to wannan hadisi da muka karanta in ka fahimci wannan da kyau sahihun yufidu yufidu ilma al-yaqini ingatacce ne yana fa'idantar da ilimi na yaqini shine abin da muka faɗa a baya ba yana fa'idantar da zato bane lakinnahu laysa yaqiniyan bil aqli sai dai ba yaqini ne na hankali ba wa inna ma huwa yaqini bin nadri li thubutihi an nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai yaƙini ne na bincike saboda abu ne da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da ake nufi da yaƙini na bincike da yaƙini na hankali akwai abin da yake yaƙini ne na hankali ilmul yaƙini ne amma kuma na hankali yanzu misali in na ce ɗaya a tara da ɗaya ɗaya a tara da ɗaya wannan akwai wanda yake bukatar sai ya je makaranta akwai masa wannan ina fata an fahimta ko wata ya fito ka kalli sama ka ce me wannan akwai wanda yake bukata sai ya ja zauna a ce masa wannan wata ne ba bukata ko ka fahimci cewa yanzu rana ce ko yanzu dare ne wannan da ilimi ne na ruwa kowa ya san shi wannan yana bukatar nazari baya bukatar nazari amma yanzu abin da za a ce sai an karanta misali a ce qul huwallahu ahad Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne shi kaɗai ne ɗaya ɗaya ba shi da na biyu kaga wannan ilimi ne na yaƙini amma sai an yi nazari tunda sai kai karatu zaka san shi ba haka bane ko haka kawai zaka je ka samu jahili ya karanta maqulul lahu adu bai taba bai taba ji ba za ta yi wanda sai dole sai an yi karatu ake iya gane shi akwai wanda kuma kawai yau da kullun ita ya ta koya maka shi yanzu safiya ce yanzu dare ne yanzu ana ruwan sama yanzu wannan duk abu ne da ba ba bukata sai an koya ma shi aiko to shi ne ilimi da yake baya bukatar nazari na'am ban ji ba mun tsallake wani waje ina muka tsallake wanne ne e qala ba'd qala ba'd ahli al-ilmi wani daga cikin mabota ilimi yace walaula al-bukhari da ba dan imam al-bukhari ba ma raha muslimin to da imam muslim bai huta ba da bai samu abin da ya samu ne ilimin sa ba wala jaa da ma bai zo kowa ya san shi ba me dalili li annahu shaykhuhu saboda bukhari malamin imam muslim ina fata an gane ɗalibinsa ne e kaga wato shi ɗalibta da malanta duk inda mutum ya zama a duniya in dai malam ya koyar da shi to yana da falala a kansa duk inda mutum ya je a duniya da duk abin da ya zama kai da kake malaminsa na farko me bi kai ka sa shi a makaranta islamiyya ka koya masa qul wallahu ahad da qul a'udhu birabbil falaq karan fari a wajen ka ya fara koya yanzu ya fito ya je karatu ya je waje ya karanta kaza ya kaza ya zama dakta ya zama kaza kai kuma kana nan a yadda kake har yanzu kai malamin sa ne kuma kana da falala a kansa ina ba ta fahimta shi sa ga waɗannan malaman manya manya sai ka samu wannan ɗalibin wani ne wannan ɗalibin wani ne yanzu misali al-Imam Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit Allah ƙara masa yarda a malamin Imam Imam malamin Imam Malik ne Imam Malik malamin Imam Shafi'i ne Imam Shafi'i kuma malamin Imam Ahmad dan Hanbali ne imam ahmad dan hanbal malamin imam al-bukhari ne imam al-bukhari malamin imam muslim ina fata an gane to haka abin yake tawa galibi sai ga wannan ya karatu a wajen wannan haka yake to shine malai ce da ba dan imam al-bukhari ba shi kansa musulmi da ba a san shi ba da bai samu abin da ya samu na ilimi ba malai ce in min fawaidi hadha al-hadith mun karanta wannan na kasa min fawaidi hadha al-hadith daga cikin fa'idoji na wannan hadisi yanzu mun gama hadisin gaba ɗaya abinda malam zai mana shine ya kunsa akwai abinda malamai suke cewa ma yustafadu min hadis abinda aka fa'idanta a cikin hadisi idan ka karanta hadisi to akwai buƙatar kai nazari kaga wannan hadisin da me da me da me ya kunsa to haka malamai suke ba sa karanta hadisi su tashi haka kawai sai sun gano da me da me hadisin ya kunsa to shine malam zai ciro mana wasu daga ciki na farko yace hadal hadisu wannan hadisi da muka karanta ahadul ahadith allati alaiha madarul islam ɗaya ne daga cikin hadisan da addinin musulunci yana kewayawa ne a kansu abin da yake nufi da wannan shine duk wani abin da ka ɗauka na shari'ar musulunci zai iya shiga a ƙarƙashin waɗannan hadisai a farkon muƙaddimar littafin mun yi bayani wasu malamai suka ce hadisan da addinin musulunci yake kewayawa a kansu gaba ɗaya suka ce guda biyar ne wasu suka ce hudu ne wasu suka ce uku ne wasu ma suka ce biyu ne kawai kuma ko waɗanne akwai waɗanda suka kawo kuma akwai abin da suka kalla suka sa bale dukkanin su dai gaba ɗaya idan sun tashi bayani yana ɗaya daga cikin hadisin da dole sai sun kawo shi shine wannan innamal amalu bin niyya dukkanin su gaba ɗaya babu wanda yake cire wannan yana ɗaya daga cikin hadisin da dukkanin shari'ar musulunci tana kaiwa da komawa akan sa dan ka'ida addinin musulunci babu abin da ba a yi masa niyya haka ne in dai aiki ne da mutum zai na shari'a sai kai masa niyya kaga ya shiga ciki malai cewa li hadha qala al ulama'u saboda wannan ne malamai suke cewa madarul islami ala hadithaini abinda addinin musulunci yake kaiwa da komowa akan su abubuwa hadisai ne guda biyu kuma ga su kamar haka hadha al hadith wannan hadisi da muka ga makaranta shi gaba ɗaya shine innamal amalu bin niyya sai na biyu wa hadithu aishata man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd na biyu shine hadisin na Aisha Allah kara mata yadda zamu zo makaranta shi a gaba insha Allah ta'ala shine hadisin da yake cewa man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna wanda babu umarnin mu a cikin aikin fa huwa radd annabi yace wannan aikin nasa abin juyarwa ne ba za a karban masa ba hadisi ne da Imam Muslim ya fitar da shi malai ce fa hadal hadithu kaga wannan hadisi umdatu a'malil qulubi shi wannan hadisi da maga makaranta shi na mal a'malu bin niyyat shine umda jigo madogara ga dukkan aikin da ke alaka da zuciya shine madogararsa fa huwa mizanul a'mali al-batina yace shine ma'auni na auna ayyukan da suke na batini wa hadithu aisha ta shi ko hadisin na aisha Allah kara mata yarda na man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun yace shi kuma na hadisi umdatu a'malil jawarihi shi kuma shine jigo shine madogara na dukkanin aikin da yake na gabbai wa misalu malan zai ba mu misali dama aiki ko da ya kasance aikin gabbai ko ya kasance aikin mai zuciya shin akwai aikin da mutum da aikin da mutum zai ya fita daga waɗannan abubuwa guda biyu a ce aiki ba na zuciya ba na gaba ba babu wannan babu dole ne in dai ba gabar kace take juya ba magana da mutum yake zai abin da nake aiki ne na me na gabbai haka ne ko kuma abin da mutum yake kudircewa a cikin zuciyarsa waɗannan babu aikin da da suke fita daga cikin su to hadisin na Aisha ya dauki bangaren abin da ya shafi aikin gabbai shi kuma hadisin na mal amalu bin niyya ya ɗauki abin da ya shafi aikin mai aikin zuciya mala ce misalin haka shine rajulun mutum ne mukhlisun ghayatul ikhlas yana da ikhlasi ƙarshen ikhlasi a wajen ayyukansa yuridu sawaballahi azza wa jalla yana son samun yana nufin ladan Allah maɗaukakin sarki wa dara karamatihi kuma yana nufin samun gidan karama da gidan girma na Allah maɗaukakin sarki shine aljanna lakinnahu waqa'a fi bid'in kathira sai dai kash an yi rashin sa'a ya afka a cikin bid'o'i masu yawa fa bin nadri ila niyyatihi idan muka kallo izuwa niyyarsa najidu annaha niyyatun hasana sai mu samu niyyarsa mai kyau ce wa bin nadri ila amalihi amma idan muka kalli aikin sa fa najidu annahu wa amalun sayyi'un sai maga aikin sa mummuna ne mardudun kuma abin juyarwa li adami muwafaqati shari'ati saboda rashin dacewar aikin da shari'a wannan malam magana yayi mai kyau a nan wajen wanda ya kamata mu fahimce ta yace mutum ne a cikin zuciyarsa har ga Allah aikin da ya fara yi ya fara yin sa ne dan Allah dan neman ladan Allah madaukakin sarki babu riya a ciki babu jiyarwa bai yi dan wani ya gani ya ce yabe shi ba ko wani ya gani ya ce masa ya yi aikin da Allah da manzansa ba su sa shi ba ɗan uwan fahimta wannan idan na tambaye ku zai samu lada ko ba zai samu lada ba sai ku ce me zai samu ba zai samu lada ba me yasa ba zai samu lada ba niyyarsa fa mai kyau ce niyyarsa a cikin zuciyarsa mai kyau ce amma aikin Allah da manzansa ba su sa shi ba zai samu lada ba zai samu lada ba ba zai samu me yasa ba zai samu lada ba saboda man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa me raddu duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu inji manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan aikin annabi ya ce wannan aikin nasa abu yana yi za a tattara kayansa inji annabi a juyar masa da kayansa ba a so saboda Allah ne mai karɓa aiki shi kuma Allah akwai aikin da ya tsara sai kayi shi zai karɓa shi ne aikin da ya aiko annabi ya koyar ayi duk aikin da ya fita daga koyarwa annabi ko kayi shi wallahi babu ruwan Allah da shi an fahimta yan uwa duk ikhlasinka dukkan niyyarka an fahimta da kyau wannan shi yasa kada wani kada wani ya aike ce ai ko da dai annabi bai koyar ba ai niyyata mai kyau ce ba ruwanmu da niyyarka ba abin da ya shafe mu da niyyar ka za mu kalli aikin ne annabi ya yi ko annabi bai ba abu biyu Allah yake kallo kyan niyyar me da koyarwa annabi dole ne dole ne la budda min tawafir min tawafir hima dole ne sai an sai an samu cikar waɗannan abubuwan guda biyu ka samu ɗaya ba ka samu ɗaya ba wannan ba daidai bane shine misali na farko sai misali na biyu misalun akhar ɗaya misalin malik rajulun mutum ne kama yusalli ala ala a tamma wajahi mutum ne ya tashi yake yin sallah a mafi cikar fuska kana ganin shi zaka ce kai amma wani ya iya sallah kai ka ce yayi sallah a gaban manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda yadda yake ruku'u da yadda yake khushu'i da komai ya iya sallarsa sai dai lakin yura'i walidahu sai dai kuma yana yin sallah ne dan babansa ya gani ya ce ya iya sallah yana so a siya masa babur ko a siya masa wani abu baban sai ce wada fa baka sallah sai ce babu wallahi ina sallah to ta rana sai da ya bari baban nasa yana masallaci a zaune kawai sai zo tare sallar nafila saboda haka sai gyara sallar sai yake gyara ruku'insa sallar da yake yi aikin da yake irin sallar manzon Allah ce kamar annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni ya yana yi ne don wannan mahaifin nasa ya gani ya ce ya iya sallah ko kuma ya ce kai wannan mutumin kirki ne alƙawarin da ne masa zan cika masa malai ce khashyatan minhu don yana tsoron baban fa hadha faqad al ikhlasa kaga shi kuma wannan ya samu aiki sai dai kuma ya rasa me ikhlasi aikin yayi kyau amma abin da aka rasa shine me ba a sami ikhlasi ba sai malai ce fala yusabu ala zalika ba zai taba samun lada akan wannan aikin nasa ba illa idza kana arada ayu salli khawfan ay yadribahu ala tarki sala sai dai idan yana nufin yana yin sallah ne don tsoron kada babansa ya dake shi akan rashin yin sallah fa yakuna muta'abbida lillahi ta'ala bi sala sai kasance yana bautata wa Allah madaukakin sarki da yin sallar sa abinda malaka yake so ya ce shine abu na biyu bangaren abin da ya shafi aiki wancan mun ji abin da ya shafi niyya yayi niyya mara kyau ko kuma yayi niyya mai kyau amma aiki ba shi da kyau wannan kuma yayi niyya mara kyau amma aiki mai kyau ko to shi ma kuma yadda wancan muka ce Allah maɗaukakin sarki ba zai karɓa ba shi ma wannan Allah ba zai karɓe shi ba duk ɗaya ne duk ɗaya ne ya zo ya yi aikinsa ya yi aikinsa mai kyau amma ya yi ne wato ba don ga maka wani abu mutum ya aiki don wani ya gani ya yabe shi ko ya aiki don ya ba wa wani haushi an gane kun san ba akwai masu ibada don su ba wa wani haushi ba haka ba ne wa ibada ake zikiri ake amma sai a karo rai sai dan ka ji ka zawo shi saboda Allah an kai musulmin gaske ne me zai saka zawo sai dai zawo shi kawai kun ana da bacci ba haka bane amma ba dan kuna salati ba an salati za ku guje ku yi ta yi Allah ba ku lada amma za ku ana da bacci zan zawo shi kuma zan yi Allah isa kuma sai Allah ya saka mu ko shakka babu haka ne idan za ka yi salati ko za ka yi karatun alkur'ani sai kai kai kadai yadda za ka iya jiyar da kanka ka samu lada amma me sai ka sa lasbika me sai ka sa lasbika ka zo ka damu mutane mutane wani bacci yake sanya wani bashi da lafiya kansa yana ciwo shi a lokacin ba qur'ani yake sanya saurara ba bacci yake sanya wannan qur'anin da kake karantawa na rantsa da Allah alaki Allah zai baka ba lada ba shi ne matsalar yanzu wani aka faɗa ka sai sai ba a san alqur'ani ko saboda saboda mu ba mu iya karatun alqur'ani ba kuma da gaskiya eh wato mutum ya rinka kokari ya bude zuciyarsa duk inda gaskiya ta zo ya karba kawai wallahi ka huta gaskiya ko daga bakin wace zo inda ka fahimci gaskiya ne in ka karbe ta ka huta eh ka huta amma ka rinka kallon cewa ai saboda daga bakin wani ta fito saboda yan kaza ne yan menene yan izala ne yan kauciya ne yan kaza ne shikenan Allah ya samu dace mala ce fa'ida ta biyu bar makaranta fa'ida ta biyu sai mu dakata haka min fawaidil hadisi daga cikin fa'idar wannan hadisi annahu yajibu tamyizul ibadati ba'dha ala ba'd abinda muka fahimta a cikin wannan hadisi shine wajibi ne a tantance a bambance tsakanin wata ibada da wata ibada sashin su akan sashi wal ibadatu anil mu'amalati hakanan dole ne a bambance tsakanin ibada da mu'amala niyyarka ita ce ya ta tantance tsakanin wannan abin da kake mu'amala ne kawai wannan abin da kake kuma ibada ne wanka idan ka shiga ban daki ka saki shaya kana yi ba da niyyar komai ba wannan mu'amala ce wanka idan ka shiga ban daki ka saki shaya da niyyar cewa wankan janaba kake wannan menene ibada ne me bambanta tsakanin su niyya ce sallar azhar da sallar la'asar kowace raka'o'in ta guda hurhudu ne kuma kowace raka'a hurhudu ake yi kuma a ɓoye ake karatun su gaba ɗaya wannan fatiya da sura wannan fatiya kaɗai sai wani uzuri da shari'a ta yadda da shi ta sa baka samu salloli ba gaba ɗayansu sai ka zo za ka yi su a lokaci guda me zai tantance cewa wanda azhar kake wannan al'asar kake yi niyya ne kawai niyya ne malace li qawlin nabi sallallahu alaihi wa sallam saboda annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi yace innamal a'malu binniyat lalle ayyuka ba sa tabbata sai da niyoyi ولنضرب مثلا بالصلاة ما ليس برم بغا مثالي دي صلاة رجل أراد أن يصلي الظهر متن يني ينفن يصلى أزار فيجب أن ينوي الظهر wajibi ne yayi niyyar yin sallan nan ta azar hatta ta tamayyaza an ghairiha har ya samu ikon tantance ta da bambance ta da sallar da ba ita ba wa idza kana alaihi zuhurani idan ya kasance akwai salloli guda biyu a kansa duk ta azhar ana bin sa fa yajibu an yumayyiza zuhura amsin an zuhuril yau to dole ne ya bambance tsakanin azhar din yau da ta jiya da ya bari an gane duk azhar ce ga su zai yi ta jiya ce ko ta yau niyya ce ya ta tantance mala yace li'anna kulla salatin lahaniyatu saboda kowace sallah tana da niyya ta ta kanta da kanta walau kharaja shakhsun ba'da zawali shamsi muqaddara da a ce mutum zai fita bayan rana ta yi zawali kaga idan rana ta yi zawali wata sallah ce ta shiga sallah azhar ko min baitihi mutatahiran ya fita daga gidansa da tsarki a jikinsa wa dakhala al-masjida ya shiga masallaci وليس في قلبه أنها صلاة الظهر أزوت يسبيرية وصلى أزار جبا رانا تاي زوال ينادى الولا سيف تكو سيدي يقع أنا صلى سيشقا أزوت يسباب أن يصلى أزار صلى ستاي ما ليس ولا صلاة العصر با صلى أز... آه... با صلى العصر با ولا صلاة العشاء با صلى العشاء با ولكن وبذلك fardal wakati sai dai a zuciyarsa ya yi niyyar cewa zai yi farillan lokacin ko da bai ce sallar azhar ba wacce ya san dai akwai sallar farilla a kansa yanzu ta lokacin wacce sallah ce a kansa yanzu ta lokacin ita kawai zai yi Allahu akbar a zuciyarsa ya yi niyyar yin sallar da take farilla a kansa a lokacin ko da bai riya cewa ko da bai yi niyyar cewa sallar azhar ba ce to idan yi haka mala ya ce sallar ta yi ko ba ta ba hal tajzi'u salat aw la tajzi sallata tayi ko bace ba aljawab ma ce amsa ala alqa'idati allati zakarnaha sabiqan akan ka'idar da muka ambata a baya la tajzi'u sallata bace ba li'annahu lam yu'ayyan lam yu'ayyan adh-dhuhra saboda bai ayyana sallar da zai ta'azar ita kadai ya warita daga sauran salloli ba wa hadha madhhabul hanabila ma ce wannan shine mazhabin hanabila waƙila amma wasu malaman suka ce ta jizi'u sallasa fa ta yi inda ya rai cewa farillar lokacin zai sallata suka ce to sallasa ta yi wala yushtaratu ta'yinul yawwa wala yushtaratu ta'yinul muayyana ba tare da ba a sharɗanta dole sai ya ayyana ita wannan sallar da take ta lokacin yace sallar azhar ba in dai farin salata ya isan masa kawai ya ayyana yayi niyyar yin sallah wa ta ta'ayyana salatu bi ta'yin alwaqti sallah tana wajaba ne daga lokacin da me da lokacin daga lokacin lokacin ta ya shiga malai ce wa hadhihi riwayatun an al-imam ahmad wannan riwaya ce da aka hikaito daga malam imam ahmad dan hanbal rahmatullahi alaihi fa'iza nawa farbal wakta idan mutum ya niyaci farillan lokaci fardal wakti kafa to shi kenan ta isan masa wa hadha alqawlu huwa as-sahihu alladhi la yasa'u an-nasu al-amala illa bihi mala yace wannan zancen kuma na biyu shine zancen da yake ingantaccen da babu abin da zai yalwaci mutane yin aiki sai da shi saboda shine abin da yake yafi inganci li'annahu ahyanan ya'ti insanun ma'al ajala mala yace saboda wani lokaci mutum zai zo da gaggawa fa yukabbiru yayi kabbara wa yadkhulu ma'al imami ya shiga tare da limami biduni ay yaqa fi zihnihi annaha salatu dhuhri ba tare da ya darsa a cikin zuciyarsa cewa sallan nan da zai salla azhar bace sai dai kai abin da zai shine ya san sallar da zai a lokacin farallar da zai a lokacin zai shiga da niyyar ta kawai lakin qad waqa fi dhihni annahiya fardul waqti sai da ya ɗarsa a cikin zuciyarsa cewa zai yi sallar da za a yi ta lokacin ne kawai farar lokacin ita zai yi walam ya ati bi min baitihi illa li hadha bai fito daga gidansa ba sai dan yayi haka fa alal madhhabi to akan wannan mazhaba naqulu muke cewa aidaha zai mai da sallar da yayi idan muka ce yayi sallah ne da nufin sallar lokacin a bayanin da muka yi na farko to sallarsa bace ba wa alal qawli sahihi amma zancen da yafi inganci na qulu sai mu ce la tu'idaha ba za ka mai da ita ba sallarka ta yi wa hadha yurihu alqalb malai ce kuma wannan zancen yafi sanya zuciya nutsuwa yafi sanya zuciya ta samu nutsuwa akai لأن هذا يقع كثيرا saboda irin wannan yana faruwa da yawa hatta al-imam wani lokaci hal imami ma da yake jan mutane sallah ahyanan wani lokaci yashu yakan yi mantuwa ko ya rafkanwa wa yukabbiru ala anna hadha fardul waqti sai ya kabbara akan kawai zai yi sallar da take ta lokacin ne fa hadha ala al-madhhabi to akan wannan mazhabi dole ne sai ya ayyana wata sallah zai in azhar ce dole sai ya ayyana a zuciyarsa cewa zan yi sallah azhar idan na zai zo ce yanzu sallar isha zami sai mutum ya shigo masallaci kawai a zuciyarsa ya ayyana cewa zai zai yi sallar farillar da take ta lokacin kawai wanda suka ce sai ya ayyana sallar isha sallar sa bace ba wanda wanda kuma suka ce a'a idan ya ce sallar lokacin kawai sallar ta yi shikenan ba shi da matsala sallar ta riga ta yi malai ce alal qawli rajihi amma abinda akan zancen da yafi inganci la yu'idu ba zai rama wannan sallar ba Allah madaukakin sarki ya samu dace sai mu dakata anan insha Allah ta'ala karatu na gaba sai mu tashi fa'ida ta uku daga cikin fa'idodin da malam ya kawo abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kotun tuban harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله نعم بسم الله نعم نعم ha ha ha ha ha eh wannan wannan tun kusan shekaru dubu da suka wace wasu malaman sun yi wannan bayanin kuma tun washe an ba su amsa eh duk wanda suka ce duk wanda suka ce akwai hadisan da basu inganta ba a cikin bukhari sun yi kokarin fito da su kuma malaman da suka fi su sani arka hadisi sun dauki hadisan kuma sun ba su amsa akan su eh wannan magana ni ma na santa abin da yasa ban kawo ta ba ta ba ta da wajahi ne kwata kwata eh bai kamata irin na irin a kawo ta ba wajen tattaunawar ilimi ne to sai sai a kawo ta a tattauna akan ta amma nan ka kawo ta sai ka ruɗa wani ka ce hadisi na hadisi bukhari shefa kuma inganci kuma ka ce a cikin sa akwai waɗanda suke masu rauni eh wannan daman duk wanda suke so su rushe hadisi annabi su suke kawo irin waɗannan maganganu duk wanda yake so ya suka a hadisan annabi sai ya kawo sai ya ce ai a cikin bukharin ma akwai da ifai ko ya ce da hadisin da bukhari ya kawo wanda bai dace da hankali ba to shi ba zai karbe shi ba to inda haka ne duk karatu ma ba za ka karbe shi ba dan da yawa daga cikin karatu bai dace da hankalinka ba eh shi karatu ai sallama masa ake ko in dai ya inganta cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa to ana ba a neman hankalinka a lokacin eh hankalinka dole lankwasa shi zaka yi ba hadisi eh ba wai hadisi ne zai lankwaso ya ba hankalinka ba dan hankalinka da na wani ba iri ɗaya bane ba haka bane abinda hankalinka yake gani na wani ba irin sa yake gani ba idan ka ce kai wannan daidai ne wani sai ce ba daidai bane to nawa ne zamu ɗauka amma idan duk muka aje hankalin muka ɗauki shari'a kaga shari'a guda ɗaya ce duk sai mu bi ta kawai ba shikenan mun huta ba haka al'amarin yake Allah maɗaukar sarki ya samu dace na'am na'am na'am eh kamar kamar abu na alkhairi haka bai yi niyya ba sai ya bayar eh Allah yana karban Allah Allah yana Allah yana aka yi da niyyarsa ne idan ba da niyya yayi ba ba shi da lada akan ba shi da wani lada yanzu misali a ce aiki ne zai amma kamar fan karfin sa ake ba da niyya yayi ba ba shi da kowane irin lada akai eh na'am eh idan ka ɗauka ka bashi saboda Allah ka ce gashi na baka saboda Allah za ka samu lada zo ki maka bara ya isa tirsa za ka ɗauko abin da baka niyya baka bashi in ka ce ba za ka bashi ba zai kwata ne ba zai kwata ba kaga wannan in dai ka bayar da niyyarka amma ni misalin sa abin da na fahimta kamar kamar wani wanda ya fi karfin ka ne wani misali a ce kawunka ne ko wani wanda yake yana da sulɗa a kanka ko sai ce fa sai kai abu kaza kai baka sanya takura ka akai to irin wannan shine kaga wannan zaka yi ne ko da baka so to irin wannan gwanda ka tankwaro da niyyar taka kai dan Allah in dai ka san zaka yi dan gwanda kai da kai dan Allah amma in kai dan takura ka inda aka yi baka da lada ka'ida innamal a'malu bin niyya yawa kai dan Allah ba dan an takura ka ba Allah yana karba abin da aka yi ne dan shi ba abin da kai dan wata niyyar da ba ma'ala lillahi dinul khalis abin da yake tatacce an yi shi ne dan Allah shi shi kadai shi Allah yake karba ba da lada akan sa Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله